من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na lahadi wadda ya zo daidai da hudu ga watan ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1439 gashi allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anin qur'an wato littafin da shehin malami abubakar mamud gumi ya wallafa Allah maɗaukaki ya gafarta masa a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun nuri a darasinmu na baya mun aje daidai kan aya ta 29 don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 30 daidai muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sa wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa. sa أرمى بسم الله bayan haka
ولا يؤمن زينتهن إلا ما ظهر منها نعم وليضربن بخورهن على جنوبهن haka dai ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
na'am أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن kaji أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
to dai
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين haka أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء haka yake ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن na'am وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون na'am to kafin mu fassara aya malam yayi bayani kaman haka yace thumma shara'a ta'ala bi bayani ahkamil kulliya yanzu Allah madaukaki ya ruku mana ya ci gaba da yin bayanai na hukunce hukunce da ya haɗe komi da komi ya shafi maza ya shafi mata maganganun mafi yawa akan mata ne amma da yake maza su ne tsayayyu a kansu don haka sai aka ce wannan hukunci ne shamili da ya haɗe maza da mata shamilatu lil mu'minin wanda ya haɗe muminai kafatin ɗaukakin su baki da yanda riji fiha hukumin musta'zinin wanda hukuncin masu neman izini ya shiga ciki jiya mun yi bayani akai inda dukhulihimul buyut yayin da za su shiga gidaje indirajan awwaliyan wato shiga tun a farko faƙala sai Allah maɗaukaki ya faɗa wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama farin gani ɗan Abdullahi Allah maɗaukaki ya ce ƙul cikin usulubi na talkini faɗa musu ya Muhammad ga su lil mu'minina ga muminai maza ya gubbu min abasarihim su rintse idansu ba wai ka rufe haka ba a'a idan ka a buɗe amma ban da kalle-kalle in an ce ka rintsa idan ka ga ka'ida ai sai ka rufe haka ko to nan an ce ka rintsa idan ka kar ka ga abin da Allah ya haramta maka gani ai ana zuwa kallon bal mai zuwa ma ya san ba daidai ba ne saboda abin da yake biyowa cikin tambonar da bayanta duk ba shi da kyau abin da take ɗaukan samari a kayi bata lokaci ne gara ma ka je ka yi karatun chemistry ko ingilishi in ba za ka yi na ƙura'anin ba amma ka fito a secondary school jarabawarka babu english babu mass kaga matsala kenan ka zama a anguwarku ba za ka wuce makaranta ta gaba ba sai ka koma kuma filin bol allah ya sauƙaƙe shine aka ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ya muhammad ka gaya wa mu'minai su rintse magannansu su rintse idanuwansu amma la yahillu lahum nabarahu gabarin abin da bai halatta ba gare su su kalle shi dubi lamba ta daya illa fi ba'dul halat akwai abin da ya haramta ka halle ka kalle shi an haramta maganin abin amma a wani hali kuma sai ya halatta kaji shari'ar musulunci ka nazarin rajul ilal mar'ati li mudawatiha kamar a ce kaga fa irin yaran mu wato kamar a ce wai mutum ya kalli mace don yi mata magani likita ne ai larura ta ɗauko ta dole sai ya kalle ta sai ya bincike ta a wani kuma sai ya taɓa ta don ya gane menene yake damunta ya ba ta magani akan abin da ya dace da ɗabi'arta lima akhrajahu al-bukhari fi sahihi saboda abin da imam al-bukhari ya fitar cikin ainihin ingantaccen wato littafinsa a hadisi na 80 daidai min hadithi rabi binti mu'awwadin qalat wata mata sahabiya sunanta rabi binti mu'awiya ta ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama nas'i wa nudawul jar'a tace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna shayar da mayakan manzon Allah ruwa muna ba da magani ga marasa lafiya wanda aka ji musu ciwo jarha aljurhu shine miki aka mikantar da mutum an harbe shi da kibau ko an sare shi da takobi ko an soke shi da wata wuka suna ba da magani wani ruddul katila ilal madina muna kuma mayar da waɗanda aka kashe su daga cikin sojojin musulmai mu dawo da su birnin madina وقال ابن قدامة في المغني ابن قدامة يا فدا أتكل لتافنس المغني مجلدي نبكو شافي ندري ايد ايا ويباه للطبيب أن ينظر إلى ما يدعو إليه الحاجة يا هلتا لكتا يكلي أينهن جكم متشي إذن أبن دبقاتر غني يكاما نلرورا من بدنها ندق جكنتا min al'aurati wa ghairiha ko da al'aurata ne ko wani dole sai ya gani kafin ya san me za a yi to ad-daruratu tubihu al-mahdhurat ko larura tana halatta abin da aka aka yi tsawa aka yi hani akai sai dai shi likita a lokacin wannan aiki ya zama mai tsoron Allah Allah ka shirya da mu fa innahu mawdu'u haja domin nan gurin shine wani na bukatarsa da aka sai aka ce kiyaye wannan ainihin wato gunda bai halatta ka kalla ba ka kalle shi inda larura wannan ba wani abu wa ya faru furudahu kana mumine maza su kare farjojinsu kar su kuskura su aikata zina amma la yahillu lahum fi'luhu biha gabarin abin da bai halatta ba gare su su aikata da ainihin wato farjinsu waya hifzul farji min zina shine muminai maza su kiyaye al'aurarsu su kiyaye farjin su ga barin zina wal liwadi da barin liwadi ba shi yace lulu ko in mai liwadi zai ce ai dan lulu ne Allah ya sauke lut sunan annabin Allah ne sunan lafin liwatu sai ya ce dan liwadi bil mad wal lut ismun lin nabiy annabi lut annabi ne na Allah to baya halatta mutum ya ɗauki azzakarinsa ya yi zina da shi baya halatta ya ɗau azzakarinsa ya yi liwaɗu da shi in yi haka ya ainihin jefa kansa cikin bala'i wa kazalika hifdhuhu min al-istimna'i haka nan ya kiyaye farjinsa daga al-istimna shine mutum ya rike azzakarinsa da kansa har sai yayi mani gwagware suna yin haka ko marasa mata annabi ya ce karamar zina ce wannan abinda aka ce wani yasta afifin lazina la yajiduna nikahan wanda duk ban samu hali na yin aure ba samari to su kame kansu hatta yughniyahumullahu min fadli har sai Allah ya wadata su daga falalarsa da ka baya halatta ga mutum ya ainihin yi zina hakanan baya halatta yau na al'istimna ɗin ya fidda mani da kansa allazi yaf'aluhu shiraru shabab kaji ma ce wadda a shararen samari suke aikatawa wa karkalan nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce auratuka infab aurataka annabi ce ka kiyaye al'aurarka illa min zaujatik kar kowa ya gani sai matarka ka ga mu sai kaga kato ya tsuguna a gari yana kashi ko yana fitsari wasu kattin suna ganin al'aurarsa wasu mata ma suna kallon mata kuma sun tsuguna sun kwaye gindinsu wannan jahilci ne allah ka shiryar da mu annabi ce ka kiyaye al'aurarka kada ka kuskura wani ya gani sai matarka in ka buɗe al'aurarka aka gani da kai da ka buɗe da wanda ya ga da gangan duk Allah ya tsine muku albarka annabi ce annaburu والمنظور لعنة الله عليهما wadda ya ainihin ga al'aurar wani da wadda ya nuna aka gani Allah ya tsine musu albarka kaga babu fa'ida ka fito kan titi kana fitsari ana kallon ka al'aura a waje Allah kiyaye aw ma malakat yaminuka ko kuma baiwarka da damacin ka ya mallaka hadisun hasanun akhrajahu at-tirmidhi fi sunanihi wani hadisi ne hasani imamu turmizi ya fidda hadisin cikin sunan nasa hadisi na 2769 da haka al'aura kiyaye ta ake zalika azka lahum wannan shine abin da yafi alheri gare su inna allaha khabirun bima yasna'un lalle Allah mai ba da labari ne masani ne da abin da suke aikatawa bil absar wal furuj abin da kake yi da kallon kannan يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Allah ya san ha'incin da kake da idonka kana kallon gabar ashe ta wutsiyar idonka yamma kake gani to Allah ya san wannan ha'inci abinda ka kulle a zuciyarka sabanin wanda kake faritawa da baki shi ma Allah ya sani don haka dole ne mutum ya zama mai kiyayewa yayi yadda zai kare kansa daga azabar ubangiji وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن yace ka gaya wa muminai su ma su rintse muminai mata kenan ce da su su rintse magannansu mana su rufe idanuwansu amma la hinnu lahum nabaruhu su ma mata abinda bai halatta su kalle shi ba to su rintse idan su kar su kalle shi kar su ce su ake kallo a su ma suna kalla Allah ya san suna ya ce to su ma fa su kame kansu kan su ce ai kallau ake yi nan kuma su suke lallabawa su kalla shi yasa Allah ce maza kar su yi mata ma a kul dubi lamba ta uku ko illa fi babil halak su ma matan a wasu halaye za su iya kallon maza ta iya samun likitiya kwararriya ta mata ta duba namiji ko لما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرح ونرد القتلى إلى المدينة حديث النموك قباتا تسمى سرنس مغننس معنى دين كلن أبن دبي حالتبا ويحفظن فروجهن ما تاسكيا يفرجو جنسو أما لا يحل لهن فعله بها gabarin abin da bai halatta su yi amfani ko su aiwatar da shi ba da farjinsu wa minha hifzul farji min zina wannan yana nuna mata su kiyaye farjinsu kada su kuskure su yi zina wasihaq akul suka yi maɗigo katuwa ta danne katuwa Allah kiyaye kasan ana yi musamman ma 'yan makarantu da wasu manyan mata su kama yara suna lalata da su maɗigo kenan shine as-sihar to haramun ne mata su yi wannan allazi taf'aluhu shirarul fatayat wanda a shararan yan mata suna yin wannan maɗigo din wa kadhalika hifdhuhu min nazari al-akharin ilayhi haka nan su kiyaye farjin su kar wani ya kalli farjin su ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga cikin adam menene adan ba ana nufin wai awarwaro da yan kunne da sarka da munduwa ba a'a adan mace gangar jikinta adanta ne to kar ta bayyana illa ma bahara minha wa huwa alwajhu wal kaffan inda yake halali mace ta bar shi shine fuskarta da tafin hannuwanta wannan babu laifi in ta bar shi fa yajuzu nazaruhu li ajnabiyin ya halatta wani mutum da ba muharramin mace ba ya kalli fuskarta ya kuma kalli tafukanta in lam yakhaf fitnatan in ba a ji ko in lam yakhaf fitna in ba a jin tsoron fitina fi ahadin fi ahad wajhaini ta ɗayan fuskokin nan guda biyu والثاني magana ta biyu harimu kallon fuskar da kallon tafin yakan iya haramta li'annahu mazannatul fitna domin matuhunta ce ta fitina warajjaha hasman lil babi amma rinjayar da wannan maganar dan a ainihin wato kulle fitinar wannan babi din Allah ya ce wal yadrimna bi khumurihinna ala juyubihinna su buga ma'ana su lulluɓa khimar nasu akan kwiɓin jikinsu ai yasturnar ru'usa su rufe kansu wal a'naqa kaji khimar ya rufe har kai kar a kuma wani haka a jashi ta baya ka san mata suna iya shege sai su ja abun baya ko ka ga wai an yi wani haka ana ɗagawa a ki abun musulunci ka'ida ce guda takwas ga jilbabi ko hijabi idan ba su cika ba to fa babu lada ko an sa don haka aka ce a kiyaye shi kiyayewa ta hakika a rufe kai a rufe wuya a kuma rufe kirji bil makani da abin lulluɓa ai jam'u qina'un an gane wa zalika liqaulihi ta'ala wannan fa saboda faɗin Allah madaukaki da yace me wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya gaya wa sahabban manzon Allah in za su tambayi matan annabi wani kayansu to su tambaye su amma lokacin sai sun sanya hijabi wannan ita ce ayar hijabi a suratul azabi aya ta hamsin da uku wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu alkhafiya ko wayan ado ba wannan na zahiri da muka ambata ba wahiya ma adal wajha wal kaffaini shine duk abin da ba fuska ba da tafuka illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu su ne bu'ulatuhunna alba'alu da hausa na ce markaro jam'u ba'alin ai zaujin ana nufin miji da shi au aba'ihinna ko iyayensu babu laifi su ga jikin 'ya'yansu au aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazajensu au abana'ihinna ko 'ya'yansu babu laifi su gani au abana'i bu'ulatihinna ko ‘ya'yan mazajensu, au ikhwanihinna ko ‘yan uwansu, au bani ikhwanihinna ko ‘ya'yan ‘yan uwansu, au bani akhwatihinna ko ‘ya'yan ‘yan uwansu mata, au nisa'ihinna ko kuma mata ‘yan uwansu musulmai, au ma malakat aimanuhun ko bayinsu da damacinsu ya mallaka. fa yajuzu lahum nazaru ma ya harimu nazaruhu li ghairi al-azwaj su ya halatta su kalli abinda kallonsa ya haramta ga wadda ba muji ba wai wa'annan saboda dangantaka na kud da kud wa karada bi nisa'ihinna al-kafirat wato mace mumina ba za ta bayyana adanta ga mata kafira ba saboda an ce bi nisa'ihinna mata 'yan uwansu dubi lamba ta uku وأخرج البيهقي في سننه الكبرى إمام البيهقي أفد حديثي تكين سنن الكبرى حديثي ندبو قوم شاءكو دقريب يرد أربعين دهدو عن مجاهد دق مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها mata musulma kada ta cire kimar ɗinta in tana tare da mace arniya in tana tare da mushrika wala tuqabbiluha kuma katta sumbace ta katta kis da ita lianna Allah ta'ala ya qul saboda Allah madaukaki ya ce auni sa'ihinna ko matansu falaysa min nisa'ihinna kaga kafirai mata ba sa daga cikin matansu zaka kun ga hatta mata in kafirai ne baya halatta su ga al'aurar mace فلا يجوز للمسلمات كشف لهن bai halatta ga mata musulmai su yaye al'aurarsu ga mata kafirai li'annahunna lasna min nisa'il muslimat saboda su din ba mata ne musulmai ba wa li'anna al-kafirata rubbama takil muslimata lil kafiri domin ita kafira ta yiwu ta kai labarin jikin musulma da ta gani a wani kafiri dan uwanta namiji illa ma ya badu inda muhunna sai abin da ya bayyana a lokacin abin da ya fi ƙarfinta wa ya juzu lil muslimati an takshifa lil muslimati ma ada ma baina surrati wa rukba ya halatta ga musulma mace ta yaye wa ‘yar uwarta musulma abin da ba ainihin abin da ya walanci cibiya da gwiwoyinta fala ya juzu nazaruhu li ghairi zawj wanda wannan gurin in ba mijinta ba ba wanda ya halatta ya kalla daga cibiyarta zuwa gwiwoyinta nan akwai hadari da yawa wa shamila ma malakat aymanuhunna al-abid da aka ce abin da damacinsu ya mallaka ya haɗe da bayinta aw tabi'in fi fudul da'ami kenan ko masu bin gida suna neman sauran abinci ne ya kulo don su ghairi ulul irbati wayanda ba ma'abuta bukata ba ai ashabul hajati ila nisa wayanda ba su da bukata ga mata minar rijal ga su su ko mazaje ne bi allam yantasir zakarahu irin mutumin da gabansa baya amfani ka shekhil fani alharim kamar tsoho wanda ya kare shekara saba'in da biyar tamanin da biyar ya tafi wal majbub aljabbu shine mai yankakken azzakari ko ɗan ƙanƙanin azzakari wanda ba zai iya saduwa da mace ba shine jabbu illa ne wannan wadda a ka'ida na fiƙi ko hadisan manzon Allah sun nuna idan mace ta yi aure sai ta samu mijin da wannan illa ta aljabbu ana ɓata auren ومن لا يستطيع غشيان النساء da ma wadda ba zai iya saduwa da mata ba in ya gansu babu laifi bi sharɗin iffa amma da sharaɗin kamewa wa adamin sha'awati min aljanibai da rashin sha'awa daga ɓangaren biyu ya yi mana lamba ta biyu ya ce wa fil hadisin lazi a karajahu muslim ya zo cikin hadisin da imamu muslim ibn hajjaj ya fidda shi hadisi na 1480 dare an fadimata binti qaisin radiyallahu anha daga fadimatu yar qaisin Allah madaukaki ya kare yadda gare ta anna hafsa binti mughirata al-makhzumiyya dallaqaha thalathan wato hafs dan mughira al-makhzumi ya saki ita fadimatu binti qaisin saki uku thumma dalaka ila al-yaman bayan ya sake ta sai ya tafi ƙasar yaman faƙala laha ahaluha sai iyalan ahaluhu ko iyalansa iyalan mijin shi mughira ɗin sai suka gaya wa matar da aka yi wa saki ukun nan bayan mijinta ya yi tafiya laisa laki alaina nafaqa suka ce baki da hakkin ciyarwa a kanmu fandalaka khalid bin walid fi nafarin khalid dan walid ya yi tafiya cikin wasu jama'a fa'atau rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fi baiti maimuna suka zo wa annabi yana ɗakin matarsa mai suna maimunatu faƙalu suka ce wa annabi inna abu hafsin ɗallaka imra'atahu talatan suka ce abu hafs ya saki matarsa saki uku fahallaha min nafaka shin tana da hakkin ciyarwa a kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي ce ليست لها نفقة بات da wani abinci da za a bata wa alaiha al-idda idda dai tana kanta wa arsala ilaiha alla tastabqini bi nafsiki annabi ya aika mata cewa kar ta saura ma'ana kar ta zauna da kanta a wannan gida wa amaraha an tantakila ila ummu sharikin ya ce ta tafi gidan wata mata mai suna ummu sharik bayan ya aika mata ta je can thumma arsala ilaiha sai ya sake aike inna umma sharikin ya atiha almuhajirun al'awwalun ya ce ai ummu sharik ma masu hijira na farko suna zuwa gidanta fandalaki ila ibn ummu maktum al'ama ki koma gidan abdullahi ibn ummu maktum wanda shi makaho ne فإنك إذا وضعت كمارك لم يرك dan anan ko kin cire kimar ɗinki ba da ido ba zai ganki ba amma can tunda masu ido suna zuwa to haramun ne mace wani mai ido ya ga tana tuɓe kayanta wannan haramun ne fandalakat ilaihi sai ta koma gidan ɗan ummu maktum falamma mabat iddatuha an kaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama usamata bin zaid bin al-haritha bayan ta kare idda sai annabi ya aurar da ita ga usama dan zaidu zaidu dan sabit to wayannan su ne wayanda babu laifi su ga mace aw tifil ko yaro karami bi ma'ana al-adfal alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wanda basu ma damu ba da menene al'aura ta mata ba sa neman su ga wato tsiretinsu su lil jima'i dan saduwa da su aw ma dama al-adfalu tata sinni tamyizi ko kuma wa'annan yaran suna ƙasa da shekaru wanda za su iya bambancewa wannan mace ce wannan namiji ne kamar ɗan shekara hudu zuwa ƙasa wannan babu laifi fa yajuzu an yubdina lahum ma ada ma baina surrati war rukba ya halatta su bayyana musu sharaɓarsu amma daga gwiwa zuwa cibiya ko su bai halatta ba duk da cewa yara ƙanana ne musulunci ya bi wannan kofa ta fitina ya tare ta wala yadribna bi arjulihinna kada su kuskura in suna tafiya su dinga bubbuga kafarsu liyulama ma yukhfina min zinatihinna wai dan su nuna irin abin da ya ɓoye na adansu wata tana so a ga takun kafarta a ga tafiyarta a ga kunshin da ta yi a ga munduwar da ta sa to Allah ya ce kada su yi haka min khalkhalin ka gani ko na munduwa ya taƙaƙa'u yana ƙara a kafarsu Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya ku muminai ga baki ɗayan ku tuba zuwa ga Allah mimma waqa lakum ga abin da ya auku gare ku min nafirin na da kun kalla mamnu'un minhu wadda an yi hani a kansa wa min gairihi da waninsa la'allakum tuflihun saboda ku samu ainihin wato rabo ay tanjuna min zalika ku tsira daga wannan liqubuli taubatin minhu saboda Allah zai karbi tubar abin da kuka yi na baya wa fi ayatin taglibu dhukuri ala al-inath a wannan ayar an jayar da maza akan mata sai Allah ya ce thumma altafata ko mai tafsiri yace thumma altafata ta'ala bil khidab lil awliya was sadat sai magana kuma ta juya ana magana ga waliyai da shugabanni fa qala sai Allah ya ce mu
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله na'am والله واسع عليم
na'am Allah madaukaki yace wa ankihul ayama ku aurar da marasa mata daga cikinku maza ne ko mata duk ana ce musu ayama ai zawwiju ayyuhal awliya ya ku waliyai ku aurar da al ayama minkum marasa aure daga cikinku jamu ayyumi wa hiya man laysa laha zawjun matar da ba ta da miji idan tana son aure to lalle waliyanta su yi mata aure kan a ce ai makaranta take yi kasan ana wannan rikicin ko idan ba ka da kuɗi ka gaya mai auren yarka kai ba ka da kuɗi in yana son yarka ya mata duk abin da zai iya ku yi aure an huta babu karya a cikin aure biki ne kuke so sai ya hana ku a wajen wannan ɗage-ɗagen kuma abin kunya sai ya zo ya auku gara a yi abin ware wake a baza a faifai yarinya ta isa aure tana sha'awar namiji a ce wai ai za ta yi makaranta wani karatu kuma ta karasa karatunta a gaban mijinta Allah ya shirya da mu Allah ya ce ku aurar da marasa mazaje daga cikinku ko bikran kanat aw tayyiban budurwa ce ko bazawara kaga kenan ayama ya kunshi kalami marar wadda bai taba aure ba da wadda yi shine yace bikran kanat aw thayyiba wa man laysa lahu zawjun da namijin da bai da mata yana son aure kasan shi ma ana samu wasu iyaye su ce ai nan ba zai yi aure ba sai ya yi digiri shi fa bai da digiri Allah ya kiyaye Allah ya shirya da mu don haka kun ga sai Allah maɗaukaki ya ce wanda bai da ainihin aure namiji yana da buƙatar aure to ku masa wa hadha fil ahrari wal hara'ir wannan hukunci ne ga 'ya'ya maza da mata wasalihina min ibadikum da kuma na gargari wadda suka dace daga cikin bayinku ku yi musu aure wa ima'ikum da kuma bayinku ku yangunku mata wa ibadu min jumu'il abdi wal muradu bis salahi abinda ake nufi da salaha a nan kyautata Allah ta kuna sagiratan la ta taju ilan nika ita yadda za a auren din kar ta zama yar kankanuwa wadda ba ta da bukatar auren a in tana da bukatar aure a yi mata amma a kula da shekarunta wa zahirul aya ta dula ala annal abda la yatazawwaju bi nafsihi zahirin wannan aya nuni take yi bawa ba zai je ya aure dan radin kansa ba wa inna ma yatawalla tazwijahu sayyiduhu shugabansa su yake jibintan aurar da shi walakin sabata bid dalil sai dai ya tabbata da dalili innahu idza amarahu bi an yatazawwaja idan shugaban bawa ya umarci bawa da je yi aure yace yi aure din jaza lahu an yatawalla tazwija nafsihi ya halatta ga bawa ya jibinci aurar da kansa wa amma al'amatu amma baiwa fala tatawalla zawaja nafsiha ba za ta jibinci aurar da kanta ba idh la yajuzu nikahu bila wali domin auren da ba wali bai halatta ba an gane ko yace in yakunu fuqara idan wayannan masu son auren nan talakawa ne yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su da abin yin aure daga falalarsa wallahu wasi'un Allah mayarwaci ne likalkihi ga bayinsa alimun bihim kuma yana sani da bayinsa wa ma'ana la yamna'ana al-faqr al-kha'ib aw al-makhdubata min al-munakahati wai talauci ba zai hana mai neman aure ko wacce take neman aure ta mace a su samu aure a tsakanin su ba ka san mu yanzu sai a ce ai babu katifa ko wa ake magana wani katifa in tsiya za a yi ana sayan katifa ne ba ne da tsakar ɗaki wai ya hana aure to da kan ina da ɗema ake a ɗakin malam ba tukunya ake fasa ba a yi eh yanzu za ce wai ba za a sa leda ba ma sai tiles ko tiles ɗin ma sai an kawo kafet daga dubai ah allah kiyaye kowa ya daidansa in za ka sayi abin da ya halatta komin tsadansa da dukiyarka ta halal musulunci bai hana ba amma in baka karka ce sai kayi irin na mai shi dole wannan ba zai yiwu ba eh yarwa ta gaza ko akan faɗa haka da hausa ta gaza yarwa da ya fita wani wahala za ku sha ai kun san yarwa da ta gaza Allah madaukaki ce zai wadata su daga falalarsa fa inna fadlallahi yuguni anil mali falalar Allah tana wadatarwa ga barin abin da kuɗi zai yi fa innahu gadinu fa innahu gadin wara'ihun wato falalar Allah tana nan safiya da marece aw wa'ada wa'adun min Allah bil igna'i ko kuma alkawari ne Allah ya zai wadatar da su liqaulihi alaihi salatu wassalam saboda wani hadisi da malam ce da'ifi ne annabi ya ce idlabul gina bin zawad ku nemi wadata da aure dubi lamba ta ɗaya masa ya ce haza lafazin gairi mahfuz wannan lafazi ne ba da ba malamin hadisi ba su kiyaye shi ba wa warada a hadisin fi ma'anahu hadisai sun go a ma'anar wannan hadisin wa kullu ha da'ifa amma dukansu suna da rauni unzur silsilatu ba'ifa ka duba silsila a ba'ifa ta malam albani don haka lakinnahu mashru'un bil mashi'ati sai dai an sharɗanta wannan da mashi'a ta ubangiji liƙauli ta'ala wa in khiftum ailatan in kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi in sha'a da sannu Allah zai wadata ku daga falalarsa amma fa in yaso na'am wal yasta'fif
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله na'am والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا bayan haka fa وآتوهم من مال الله الذي آتاكم mhm ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن ومن يكرههن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم to ku samari ku saurara ku ji wanda bai da abun aure ba zai je ya istimna'i ba ne ba zai zo ya kama azzakarinsa yana ta wasa da shi har sai ya yi zuwan kai yanzu muka yi bayani akan haka haramun ne ba zai ta zuwa gun 'yan mata yana yaudarar su ba ba ka da kudin aure ba kai shirya aure ba to ka saurara ga abin da Allah ce wal yastafifi alladhina la yajiduna nikahan wanda ba su samu kudin da za su yi aure ba to su kama kansu in ji Allah fa ai ma yanki huna bihi abin da za su yi aure da shi ba su da shi min maharin babu sadaki wa nafaqatin ba za su iya ciyarwa ba ya hada makaranta babu aiki aure zai yiwu kai ma tuwo ake baka a gida hmm? sai kai haƙuri in ka kame ba kai zina ba wallahi Allah zai wadata ka sai kai aikin kai an zina kar ka je kai zina wa yajtanidu fi ilmi iffa su yi kokari wajen neman kama kansu bi tasili asbabiha sai sun tabbatar da dalilan da zai hana su yin zina وقهر النفس عن تحمل المشاق الشهوة ستيلستا وكنسو سدوكي وهلا إذن تشعوى سدنيتا حتى يغنيهم الله من فضله har sai Allah ya wadata su daga falalarsa ayi wasu alaihim fayamkihu sai su je su yi aure sannan kun ga shi yasa annabi ya ce wa samari ya ku taron samari wanda yake da halin yin aure ya yi aure wanda bai da hali to me zai yi annabi ya ce alaihi bi saum ya dinga yawan azumi yin azumi kamar daddaka ne yanzu ya jin yunwa ba ta- yanzu yau kafin ka sha ruwa ya kaji ina ruwanka da wani abu allah allah kake rana ta faɗi ka samu ruwa ka jika makoshinka to in kana wannan azumin ba ruwanka da mata kaga ga lada ga ka bi dokar annabi ka bi dokar Allah ka kame kanka dole za ka zama mutumin albarka da alheri amma in ka sunce a wannan turken da Allah ya maka to ka tafi yawon da in ba kai sa'a ba ba za ka dawo ba Allah ka shiryar da mu wa man iltaja ila Allah fa inna Allah yughniyahu yughnihi duk wanda ya nabe wajen Allah to Allah zai wadata shi ثم أشار تعالى إلى استهباب مكاتبة العبيد sannan sai Allah maɗaukaki kuma a wannan ayar ya nuni ana so idan mutum yana da bawa ya rubuta wa bawan nan fansa ya fanshi kansa ya biya kuɗi ya zama ɗa an gane ko almukatu ka san bawa kala-kala ne malamin fikihu sun yi tafsilin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan bayi suna nan kala-kala akwai al'abdul ƙinnu in aka ce ƙinnu shine tsantsar bawa wanda babu ɗigo na ɗiyaitaka a jikinsa tsabaransa bawa ne eh akwai almukatabu wannan da za mu yi magana shine wanda bawansa ya yi yarjejeniya wato mai gidansa ya suka ƙulla yarjejeniya da shi cewa za ka biya ni kuɗi dubu ɗari hudu a shekara hudu ka je ka nemi sana'a duk shekara ka bani dubu ɗari shekara hudu ka ƙare biya ka zama ɗa wannan shine fansa kenan kitaba har gadanta ake idan bawan yana da 'ya'ya ya mutu bai kare biya ba su su je su yi aiki su biya tukunna su zama 'ya'ya domin dan bawa shi ma bawa ne an gane to ba mu kata bifa akwai mutukun ba akwai bawan da an yanta sashinsa tuni kamar bawa ne na mutum biyu ɗaya sai ce ni rabona na yanta shi kaga yau shi ɗa ne gobe bawa yau yana zaman kansa gobe yana zaman ɗaya wanda ya mallaki rabinsa mutu ba da kenan to da sauran bayi suna nan daban-daban dukansu kowa da yadda ainihin addinin musulunci ya yi bayani a kansa da haka kun ga sai allah ya ce wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum wayanda suke neman ku rubuta musu fansa daga cikin bayinku da ku kuka mallaka da damacin ku min al'abidi daga bayi maza wal ima'i da mata fakatibuhum Allah yace ku rubuta musu fansar ay aqiduhumul kitaba ku kulla wannan fansar da su sun mukataba an ambace ta da suna mukataba li'anna sayyida kataba ala nafsihi al-itqa domin shi shugaba ya wajabta wa kansa zai yanta bawan wal abda kataba ala nafsihi nujuma shi kuma bawa ya wajabta wa kansa duk wata zai kawo kudin biya na neman yancin kai Allah ya ce ku musu wannan in alimtum fihim khaira in kun gane mutanen kirki ne su ai amanatan suna da amana wa qudratan alal kasbi za su iya yin aiki da za su samu kuɗi li'ada imalil kitaba don biyan kuɗi na wannan fansa ɗin wasigatuha matsalan sigar yadda ake wato ƙulla mukatabancin nan shi shugaban bawa sai ya ce katabtuka ala alfaini fi shaharaini na rubuta ma fansa za ka biya ni dubu biyu ko dubu ɗari biyu ko miliyan biyu a wata biyu ka zama ɗa shi kuma bawan sai ya ce me sai ya amsa ya ce ƙabiltu na karɓa to in sun yi wannan fa an ƙulla an shiga ciki Allah ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su ku shugabanni daga dukiyoyin Allah wadda Allah ya ba ku ai ma yasta'inuna bihi fi ada'i maltazamuhu lakum abin da za su ku ba su wani kuɗi wanda zai taimaka musu wajen biyan ku abin da suka lazumta wa kansu wal amru lil wujubi wannan umarnin na ba su kuɗi wajibi ne wa fi ma'ana al itai haqqun shay'in min maltazamuhu ma'anansa in ka rubuta wa bawa fansa ya yadda ya fara biya to ka masa rage shine kai ma ka bashi wani abu daga dukiyar da Allah ya baka wala tukrihu fatayatikum alal biga kada ku ainihin tilasta ku mata bisa yin zina in aradna tahassunan in suna nufin kamun kai ai ta'affufan anhu wa hadhihi al-iradatu mahallu al-ikrahi fala mafhuma lish-shart wannan irada din malace mafhumin sharadin ta babu shi idh al-ikrahu ala zina haramun domin ka tilasta mace ta yi na haram ne wa in lam yuridna tahassunan ko da ba sa nufin kamun kai ɗin nan malam sai ce eh fa'idatun fil ayati fa'idar wannan magana a ayan al mubalagatu fil nahi anil ikra wato an kai matuƙa ne wajen hana tilasta su ɗin yani annahunna idza aradna al iffata in mata bayi suna nufin kamewa fasayidu ahaqu bi iradatiha shi shugabanta shi ya fi cancanta ya tabbatar mata manufofinta fala yukuri hunna bi tarkihinna ala adatihinna almustamirra kale tilasta su ya bar su akan al'adar su da suke kai min wufuri shahawatihinna na ainihin cikar sha'awarsu al'amiratu bil fujur wadda sha'awatu sha'awar nan tasu tana umartar su da fajirti wa qusurihinna fi ma'rifatil umuri da kuma takaituwarsu ba su da hangen nesa da za su gane al'amura adda'iyatu ila al-mahasini masu kira zuwa ga abu mai kyau azzajiratu an ta'adil qaba'ihi wanda suke tsawa ga barin aiwatar da ko kaɗa munanan abu fa'iza manaha an zawaji idan shi shugaba ya hana ta aure faqad akaraha ala zina ya tilasta ta ya tilasta ta ka taje ta yi zina kenan litabtagu aradal hayati dunya kar ku yi wannan dan ku biɗi kadara na rayuwar duniya ay alkasabu bi amalihinna lakum wai matan su je bayin su ne su yi aiki su samo kuɗi don su ba su wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta su ya tahammalu ismahunna hatta ya tuba to shi zai ɗau zunubin su sai ya tuba fa in taba anil ikrahi in ya tuba ga barin tilasta su fa inna allaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim lalle Allah bayan tilasta da ya ta baya ya yi musu gafara kuma ya ji kansu ثم أقب تعالى على أحكام المتقدمة سنن سي الله ملوككي يزام يا أكم ولا أرام إتديت قال ساتا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم مهم.
ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Allahu akbar Allah madaukaki yace wa laqad anzalna ilaikum hakika mun saukar muku ya ummata muhammadin ya ku al'umar annabi muhammadu mun saukar muku da me ayatin mubayyinatin ayoyi wadda suke a bayyane karara in kana neman addini na annabi muhammadu to zo qur'ani kar a ma wayo a kai ka wani fage na daban in dai addinin Allah ne to yana littafin Allah yana cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kar a kai ka da wani wayo Mm-mm. in wayo ne kai ma da irin naka da Allah ya maka bi kasril ya'i wa qura bi fatiha mubayyinatin ko mubayyinatin fi hadhihi surati mubayyinatin wadihatin tasduqu al kutubul mutaqaddima wai ayoyin bayyananu littattafan da suka gabata ma suna gaskata su au bayyana fiha ma zukira min al-ahkam ya bayyana abin da aka ambata na hukunce hukunce ciki wa masalan ay khabaran ajiban a cikin alqur'ani da Allah ya saukar akwai labari mai ban al'ajabi wa huwa khabaru aisha kamar wannan labari da muka yi nana na aisha min alladhina khalaw min qabl na daga waɗanda suka wuce gabaninku an gane ko min allazina kalam ay min jinsi amsalikum jinsi na irinku ay akbaruhum al-ajiba labarin su na ban al'adabi al-gariba wanda yake ba a san irinsa ba ka kabar yusufa kamar labarin annabi yusufa Allah ya saukar a qur'ani wa maryama da labarin na na maryama wa mau'izatan lil muttaqin kuma wannan wa'azi ne ga masu tsoron Allah fi kauli ta'ala wala ta'khudkum bihi ma ra'afatun fi dinillah wa qawlu laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna duk wa'annan wa'azi ne wa laula in sami'tumuhu qultum wa'azi ne ya'idukum Allahu an ta'udu limithlihi abadan wa'azi ne ila akhir al-aya wa takhsisuha bil muttaqin keɓe ta da aka yi lilmuttaqina liannahum muntafi'una biha mu'minan nan su suke amfana da ita qala ali ibn abi talib radiyallahu an sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara yadda gare shi yace fi sifatil qur'an sayyidina ali yana magana ne akan sifar alqur'ani yace fihi hukmu ma bainakum duk hukuncin abin da yake faruwa a tsakaninku yana nan cikin qur'ani wa khabaru ma qablakum kuma da labarin waɗanda suka wuce gabaninku wa naba'u ma ba'dakum da labarin abin da zai zo bayan ku duk akwai a qur'ani wa huwa al-faslu laysa bil hazl shi qur'ani magana ce daki daki shine fasl laysa bil hazl ba sabbananci bane man tarakahu min jababiri min jabbarin duk wanda ya bar qur'ani daga cikin masu girman kai qasamahu Allahu Allah zai halaka shi wa man ibtaga al-huda min ghairihi aballahu Allah duk wanda ya nemi shari'a ba a cikin Qur'ani ba to Allah zai ɓad da shi don haka wannan shine ƙarshen abin da za mu ji yau in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu tashi kan rubu Allahu nuru samawati wato inda surar ta samo sunanta wassalamu alaikum wa rahmatu